أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga Allah da ya sare mana haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah babban a masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa wannan yammaci na asabar ashirin ko? na'am ashirin ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 30 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiyya يقول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره على الله وكان الله غفورا رحيما Allah maɗaukaki a wannan aya wadda ita ce aya ta ɗari daidai suratun nisa'i yana cewa kamar ɗori a kan zancen da aka yi a baya dangane da abin da ya zargi ga waɗanda suka yi imani amma suka ci gaba da zama a makka ba su yi hijira tare da manzan Allah ba sallallahu Alaihi wasallam ba su kuma biyo shi daga baya ba alhali ba su da uzuri Allah ya nuna zargi gare su ya kuma cire waɗanda suke da hakikanin rauni ɗin mazansu da matansu da yaransu waɗanda ba su da iko na yin hijira wanda daga wannan malamai suka fidda mun lura za mu iya fahimtar sharaɗi manya guda biyu na yin hijira sharaɗin farko alƙudura iko zama mutum yana da iko akan yi da lafiyar jiki da hanyar fita ɗin zama yana da sabil abu na biyu na wannan sharaɗi na yin hijira shine adamul ƙudurati ala izhari dinihi ya zama a inda yake ba shi da ikon ya bayyana addininsa idan har ba shi da ikon bayyana addininsa ya sallah cikin yanci ya yi karatu cikin yanci ya karantar da 'ya'yansa musulunci da matansa to in an kai ga irin haka ba shi da iko kenan wannan sharaɗi ne na mutum ya hijira kuma takan zama wajibi takan zama mustahabbi gwargwadon halin da mutum ke ciki hijira daga makka zuwa madina ta ƙare saboda manzan Allah sauran ya faɗa la hijirata ba da alfatihi ana ba da fatihi makka babu zancen a hijira daga makka zuwa madina لأن مكة صارت بلد الإسلام أما هجرة daga wani wuri da mutum yake samun kunci dangane da addininsa zuwa inda zai samu yalwar yin addini wannan ba ta yankewa ita ce kuma take karkashin hadisin da muka kawo la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-tauba wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha ina ji mun yi wannan zancen ko yawwa to in aka samu wannan tare da waɗannan sharuɗa to mutum yana da dama ya hijira in ba haka ba kuwa mutum yana da damar ya bayyana addininsa a wani wuri to ko da yana da ƙudurar yin hijirar to hijirar ta zama mustahabbi gane yawwa in dai ba a takura masa addini ba to mustahabbi ne ya koma inda ya fi yalwa ya fi samun dama a hijira ana yin ta ne don addini yawwa ana yin ta ne domin mai addini don haka hijira wadda ake yin ta domin dalilai na economy ba ta addini ba ce kuma bai halatta mutum ya kashe kansa a kanta ba kun fahimci me nake nufi wanda zai bar ƙasarsa saboda launin tattalin arziki ya gudu zuwa wata ƙasa to wannan hijirar tasa ba irin wannan bace da zai samu lada daga Allah a rubuta masa cewa ya bar ƙasarsu ya koma wata ƙasa sai idan dan addini idan addini ya rasa damar yi zai koma wani wuri don ya samu damar addini wannan shi kenan amma ba cewa ake waccan din bata halatta ba in mutum ya rasa abinci zai samu zai je wani wurin ya samu abinci kuma akwai a damar da zai yi aiki ya samu na halal kuma sannan bai keta dokar kasar ba da sharuɗansu wannan ba matsala amma idan akwai keta dokokin ƙasashe da kuma mutum ya gitta kansa ga halaka to wannan abin zai zama bai halatta ba domin wajibcin mutum ya tsare rayuwarsa mun san daga cikin addaruriyat alhams wanda wajibi ne a kiyaye su da addini sai mai sai rayuwa sai annasl sai almal sai al'aql ko al'ird duka waɗannan wajibi ne mutum ya kiyaye karka jefa kanka inda zaka halaka wala tulqu bi aydikum ila tahlukati annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haramta mutum yayi committing suicide ya kashe kansa ko ya je gangaro daga dutse ko ya caka wa kansa mashi ko wuka duk wanda ya wannan za a azabtar da shi da abin da ya amfani da shi wajen kashe kansa din na san kun san waɗannan hadisi don haka wannan ba ta cikin hijirar da za a zo a yi amfani ba hijira ce shar'iyya ba wannan hijira ce zairar shar'iyya kuma irin ina ishara zuwa ga abin da kuka sani wasu daga cikin mutane daga kasashenmu na afirka sukan kai ga su kaskanta kansu da wulakanta kansu alhamdulillah mu dai nan daga bangaren da muke zaune ba a cika samun wannan ba an an fi samun wannan daga wasu bangarorin na najeriya da kuma wasu kasashe da akan samu mutane ba sa iya haƙuri da rayuwar da suka samu ko kuma suna ga buɗewar idansu ta kai yadda ba su da wani abu da za su yi illa su kama hanya su bar kasar kuma su shiga jirgin ruwa ta wasu kasashe da azaba da desert mutum ya shiga sahara yana tafiya kilomita hamsin ba ruwa mutum wajen ɗari duk a ce sun mutu saboda kishirwa ko su shiga ruwa a yi jirgin ruwa jirgin ya nitsar da su ko kuma masu gadin boda na kasashe akan hanya su bi su suna kakkashewa kamar ana kashe bera wannan musulmi bai halatta ya jefa kansa zuwa ga wannan irin kaskancin ba kuma kisan kai ne mutum ya kashe kansa in yi irin wannan sai sa malami suka faɗi wannan ba hijira ba ce e ba hijira ba ce yau ma hijira ita ce an takura maka akan addini zaka koma inda zaka samu dama kai addininka to Allah madauki yana cewa wa man yuhajir fi sabilillah wanda yayi hijira fi sabilillah kun gani yawwa fi sabilillah me ma'anar fi sabilillah ba a baka abu kyauta ba ne fassarar bahaushe an ce ba ni fi sabilillah to a bani sadaka ba shi bane fi sabilillah a hanyar Allah saboda addinin Allah yawwa kake so ka tsirar da addininka ka bar inda ake takura maka ka koma inda zaka samu yalwa to wanda yayi wannan fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathira to zai samu sabubban durmushe hancin abokan gaba sabubba masu yawa muragham shine madurmusar hanci inda za ka baiwa abokin gaba a kunya yadda yake so ya ganka cikin kaskanci to idan ka yi hijira fi sabilillahi to za ka samu hanyar dirmusa hancinsa ka ba shi haushi wannan yana karantar da mu ashe ighazatul mushrikin shi ma makasudi ne a addini ko ighaza shine ka cusa wanda ba musulmi ba haushi yana so ya takura maka ya cutar da kai ya matsa maka to kai abinda zai samar maka izza shi kuma ya samu kaskanci ya ji haushi li yaghiza bihim al-kuffar ko yawwa haka yin cusa musu haushi cewa addinin musulunci ya ɗaukaka wannan wani abu ne wanda shi ma makasudi ne ba wani abu ne da za a ji zafin mutum a kansa ba Allah kyauta kun san kissar abu basir daga cikin sahabbai lokacin da aka yi yarjejeniya da manzan Allah sallallahu Alaihi cewa duk wanda ya musulunta a mai da shi gun mushrikai sai ga abu basir ya musulunta annabi sallallahu Alaihi wasallam baya kare alkawari sai ce ku tafi da shi a mai da shi makka suna hanya abu basir aka an tsaya haka an yi zango sai ɗaya daga cikin mushrikai ya ɗauko takwabinsa shi ne abu basir yake ziga takobi ya ce kai wannan takobi naka ko da kyau yake ba ni in gani sai ya karɓa zai gani kawai ya fille masa kai shi ne suka tafi suka har suka yi cincirin da suka yi wani gefe to har mushrikai saboda damunsu da suka yi da matsaloli har suka zo gun manzo Allah san cewa a warware wannan alƙawari cewa duk wanda ya musulunta ka dawo mana da shi an fasa saboda wannan abubuwa da su Abu Basir suka yi waɗannan abubuwa sun faru kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda daga baya ijazar su ma'ana barin su bai zarge su ba ya nuna halaccin yin haka alal akalla a wancan lokaci da yake dare Allah sun Allah ya samu dace kuma dai matsaloli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da'iman suna nan matakai da na da'awa da na tsirar da mutunci da na kare musulunci da kira mubasharatan da kuma kira wanda yake ta hanyoyin ilmantarwa da rubuce-rubuce duk waɗannan abu da suke wasu a zamanin yanzu suka yi amfani sukan yi amfani da wannan hadisi na abu basir wajen yin ta'addanci ga wasu su je su kai musu hari da sauransu to hakika wannan ba hanya ba ce kasancewar ma'ana ba dalili a cikinsa tunda a zamanin yanzu ko a koyaushe ma akwai shugabanni in za a yi abu shi harkar jihadi dole da izinin shugaba ake yinsa ko da zartarwarsa da amincewa amma wanda zai je ya ja wasu 'yan samari da suke binsa haka kawai zai ta sa bom a wurare wannan baya cikin karantarwar addinin musulunci ƙari akan irin mummunan sunan da zai jawo musulunci manhaji ne mummuna manhaji ne da ya sabawa abinda magabata suka yi yau ba a samu irin wannan daga baya magabata sun yi amfani da wannan dama ko a ce ga wasu samari an ba su dama su je kawai su ta kashe kafirai a kisan kafirai ana yin sa ne a jihadi jihadi munazzam mai tsari ba wanda kai ka dora wa kanka da kai da almajiranka ku je ku rika kashe mutane ba ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة سعة يلوى أنا نفن أرزكي ذاك سامو عزة شيني مراغما يو سبود ذا الدلم شي حنشم مكيا الديني سننكما ذا سامو يلور تتلين أرزكي aga wanda yake yi domin tattalin arzikin ma to idan yayi fi sabilillahi Allah zai kawo masa mai izza a inda yake sannan kuma Allah zai bashi a yalwar tattalin arziki amma dai kada ya yi ba domin Allah ba ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله wanda ya fita min baitihi daga gidansa daga garinsu muhajiran ila Allah wa rasulihi yana mai hijira zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana fi raf'i rayati dinillah dan wannan zai yi thumma yudrikuhu al-maut sannan sai mutuwa ta riske shi a hanya faqad waqa'a ajruhu ala Allah to ladansa ya auku ga Allah ma'ana wajibi Allah ya wajabta wa kansa yayi alƙawari sai ya bashi ladansa an yi amfani da lafazin ala don ƙarfafa ganin cewa Allah ne alkawari Allah ya wajabta wa kansa ba wannan mutumi ladansa ya fito da niyya amma bai ƙarasa ba ƙarƙashin wannan malamai sun a istinbatin cewa duk abin da kai niyya kuma sai baka samu yi ba to Allah zai baka ladansa in dai an samu niyya jazima ba kokonto a ciki to Allah zai baka ladan wannan abin da ka sayi kai ba fasa yi kai ba inda fasawa kai to baka da lada kuma Allah ya san ka fasa ko baka fasa ba ko amma in ka taho da niyya sai Allah ya karbi rai akan hanya ko wani abu ya zo hatsari ya faru ko da ba a mutu ba wanda ka kasa zuwa kai to Allah zai rubuta maka ladan wannan abu insha Allah saboda rahamarsa wa kana Allah ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne ga zunuban bayinsa rahiman kuma mai jin kai ne malam as-sa'di yake cewa hadha fi bayan al-hassi ala al-hijrati wa targhib wannan aya a cikinta akwai bayanin zaburarwa da kwadaitarwa akan a yi hijira wa bayanu ma fi min masalihi da bayanin abin da ke cikin hijirar na maslaha maslaha ta addini maslaha ta duniya fa wa'ada as-sadiqu fi wa'dihi Allah madaukaki wanda shine mai gaskiya cikin alkawarinsa yayi alkawari anna man hajara fi sabilihi ibtigha'a mardatihi cewa duk wanda ya hijira a hanyarsa hanyar ɗaukaka addininsa kuma don neman yardarsa annahu ya jid muragaman fil ardi wa sa'atan zai samu madirmasa ga kafirai da ba su kunya ya samu izza da buwaya da duk wani sababi da zai sa ya samu ɗaukaka fal muragamu mustamilun ala masalihi din muragam yana magana ne akan gefen maslaha ta addini domin idan kafiri ya kaskanta musulmi ya ɗaukaka maslahar me ta addini ce to shine abin nufi wasa'a ita kuma sa'a din nan da aka ambata ala masalihid duniya maslahar duniya ce ce sa ma'ana muragaman izza da sabubban durmushe hancin kafirai shine muragaman da duk wani abin da zai sa musulunci ya ɗaukaka ya kasaita kafirci ya kaskanta an fahimci wannan wasa'atan shi kuma yalwa yalwa inda ta tattalin arziki yawwa za a samu ganima kamar yadda ya samu ga sahabbai kamar yadda malam zai zo ya ambata annahu yajid muragaman fil ardi wa sa'at yawwa sai ce wa zalika yace dalilin bayyana wannan anna kaseeran minan nasi shine cewa da yawa daga mutane yatawahhamu anna fil hijrati شتاتا بعد الألفة وفقرا بعد الغنى وذلا بعد العز وشدة بعد الرخاء da yawa daga cikin mutane suna tsammanin cewa in mutum ya hijira abin da yake faruwa shine bayan ana zaune kai a haɗe to mutum ya hijira kuma an raba kan mutane an wargaje an rarrabu kai ya watse kuma za a samu talauci bayan wadata sannan a samu kaskanci bayan izza sannan za a samu tsanani bayan yalwa da jin daɗi wasu haka suke zato wal amru laysa kadhalika lamarin ku ba haka yake ba fa innal mu'mina domin shi mumini ma dama baina abhuril mushrikin muddin dai yana nan a tsakanin kafirai yake rayuwa fa dinuhu fi ghayatin naqsi to addininsa yana cikin matukar kaskanci domin ko ya iya wani abu to akwai abin da ba zai iya ba ko ko ya iya wani abu akwai abin da za a hana shi ko da dokar ƙasa la fil ibadati alqasirati alaihi kas salati wa nahwiha ba wai lalle ko kawai a cikin ibada ba da ta takaita ga kansa mana ko anan sai ya samu tawaya domin ibada ta takaita ne a kanka kai da kai ta aiko in kai sallah ladan nawaye ba na mutan unguwarku ba ne yauwa naka ne idan kai sadaka ladan shi ma duk da dai wannan akwai amfani a duniyance ga wani in kai tsayuwar dare in kai azumi duk wannan amfaninka ne kai kadai to su ne al'ibadat alƙasira alaihi yauwa waɗanda ba sa zarcewa zuwa ga wani kafsalati wa nahwiha wala fil ibadati almutaaddiya ko kuma a ibada wadda take tasirinta ko amfaninta yakan tsallake ka kai ya je gun wanda ba kai ba yace kal jihadi kaman jihadi domin ko jihadi maslaha ce ɗaukaka ce ga sauran musulmi kuma a ci gaba ne a tattalin arziki bil qawli shi jihadin ya zama ko da baki ne wal fi'li ko da wato aiki na gabubban jiki da ɗaukar makami wa tawabi'i zalika da abubuwan da suke bin wannan li'adami tamakkunihi min zalika idan mutum yana zaune tsakanin kafirai kun ga ai ba zai iya wannan ba to ibada qasira da ibada muta'addiya duk ba za ta samu ba ina jin da kun ga me yake nufi in an ce ibada qasira ita ce ibada da ladanta da amfaninta akan ka kai ya tsaya ibada muta'addiya kuma ita ce wadda in ka yi amfaninta yana zuwa ga wasu kamar sadaka kaga kai za ka samu lada amma amfanin ya je gun wasu an gane yawwa haka nan jihadi haka ilmantarwa ilmantar da mutane ai kaga ladan ga mai karantarwa ko amfanin kuma gare shi da waɗanda kuma suke sauraro to haka nan duk abin da yake ibada ce wadda take muta'addiya to mutum ba zai samu yi ba muddin da yana zaune a tsakanin kafirai wa huwa bisadadi an yuftana an dinihi kuma yana dabda kamar ya gitta kansa ne in ya zauna tsakanin kafirai kamar ya gitta kansa za a iya fitinarsa a addininsa menene ya jawo har a zamanin da muke ciki yanzu har wasu malamai suka fidda wani fikihu da ake kira fiqhul aqalliyat kuma su malam yusuf al-qarbawi da ya rasu da makamantansu zama da ya kama na musulmi su zauna a ƙasashen turai yasa akwai wasu abubuwan da sun keɓanta da su babu a kan sauran musulmi a ƙasashen da ake yin musulunci cikin yanci an gane dole a yi fatawar yanzu meye hukuncin a karatu jami'a a cakuɗe maza da mata da sauransu yanzu ka je turai kai magana akan fatawar rashin halaccin wannan misali sai a game kamar ka ɗauko wani abu ne da ba zai yiwu ba an fahimci abu yawwa to ko munan ƙasar mu ballanta na ƙasashen turai da wasu abubuwa da ba wannan misali kawai na bayar waɗanda za ka ga misali abin da ya shafi hukuncin sayan ƙasar makabarta ba ga al'umma ba ga iyalan shi wanda ya mutu idan ɗan uwanku ya mutu sai an je an yanka space ɗin da zaka binne shi sai ka saya sannan sai a je a kai shi to duk irin wannan fiƙihu za ka ga fiƙihu ne sabo na wannan zamani wannan su ake cewa bin nan fiƙihun annawazil annawazil eh sabon sabuwar mas'ala wadda babu ita a cikin littattafan fiƙihu da ɗaɗɗu sakamakon canzawar rayuwar mutane ya jawo cewa sai an kalli yanayinsu na yanzu sai a duba ƙa'idoji da suka gabata na littattafan fiƙihu sai a fito da ƙa'idojin da za su dace na wannan zamani sai a yi ƙiyasi an gane? to idan mutum yana da damar da zai bar wannan zaman ya koma wani wurin daban inda yake babu wannan yau da kullum za a iya fitinar sama abinda ya taho daga ƙasarsu a matsayin ya gan shi ma zai kau da kai yanzu ya zama sai ka ji yana nema ya ce maka to ai larura ne ya zan yi haka ne ko ba haka ba wannan to shine babban abin da ake tsoro dama fitina a addini ko ka haɗu yanzu misali a ƙasashe irin ingila faransa da sauransu yadda suke baiwa masu aƙidu da yawa mafaka political asylum suna zaune a can da kuma ma dai mafaka ko da ba ta politics ba masu economic asylum ma ga sunan da yawa ko an je an samu wurin zama da kuma masu fikira fikira fikira mummuna iri-iri duk za a ba su mafaka duk irin yadda mutum yake da bal su sun ɗauki ma in aka samu wani mai zagin addininsa a cikin mutanensa a ƙasarsu har masu addinin suna neman su kama shi ko a yi masa hukunci sai kaga an ba shi asylum ya tafi ya zauna a can to irin wannan suna nan allah ya yawa da su zaman mutum a irin wannan wuri idan bai wa kansa wani kandagarki na aƙida ya bai wa kansa immunity na aƙida mai kyau mai ƙarfi ba sai ka ga mutum ya koma a can zai ɗauki aƙidu marasa kyau za aƙidu irin na masu inkarin hadisai aƙidu irin su addinin ahmadiyya shi'a ma da kashe-kashenta ga sunan duk an ba su yanci abinda wani ba zai iya faɗi ba a ƙasashen musulmi in ya tafi ingila sai a ba shi dama ya ta faɗa ya zagi sahabbai ya ci mutuncinsu ya kafurta su wani ya zagi alkur'ani ya zagi manzan allah sallama duba irin abubuwan da ake na katun duk shekara sai kaji wani abu ya fito an yi katun ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rawani yana kashe mutane ga jini ga takobi ko wuka a hannunsa da jini wai yana kakkashe mutane addininsa na kashe mutane irin wani abu tun kana kyama tunda kana zaune a can har ka gani ka kau da kai har wata rana ka tsaya dan kallo fitina ce wannan ko ba fitina ba yawwa to dan haka zama a tsakanin kafirai in kana da damar da ko kana yin addininka in kana da damar da za ka koma cikin 'yan uwanka musulmi wannan abu ne mai amfani yawa sai idan akwai wata maslaha kuma da za ka kalle ta hiya a'la min hadihi eh wannan kana kallon maslahar ka kai ko da maslaha ce kasira din ga kanka addininka ne kai kadai da na familinka amma kuma ka iya harkar da'awa ka zauna a irin waɗannan ƙasashe kuma Allah ya hore maka ilimi da iya istidlali da tsikewa ta yin bayani za ka iya kutsawa ka shiga kai musu da'awa to wannan maslahar sai a gabatar da ita akan maslahar ka kai kanka domin maslaha ce diniya muta'addiya ko kai kuwa maslahar zamanka a can in dai ba wani abu ne mai ƙarfi kake yi ba wanda dole ba mai yi sai kai to samu inda zaka zauna cikin yan uwanka musulmi a samu wanda za su tausaya maka ka ƙara ƙarfin koyon addini ya fi maka zaman lafiya wannan ina faɗa ba da generalization ba yawwa wasu abubuwan akwai halaye da daban-daban gwargwadon yadda mutanen suke gwargwadon irin zaman da suke yi in suna da wani iskali tattara shi da unguwar da suke ko masallacin da suke sallah da irin jama'a da suke mu'amala wannan yana da muhimmanci a kar a ɗauki hukuncin bai ɗaya kawai akan waɗannan matsaloli a irin wannan zamani da muke ciki Allah sa an fahimci zance na yawwa sai ce to wasu da yawa haka suke gani sai ce li adami tamakkunihi min zalika wa huwa bi sadadi an yuftana an dinihi khususan in kana mustad'afan musamman in ya zama mai rauni ne an raunanar da shi ba shi da karfi da zai iya wani abu ba shi da gida na kansa sai gidan haya masallaci yau suna nan a kore su su koma nan ga zargi iri-iri ga wasu su shigo suna kai musu hari amma kun ji wani ina jin wata doka ake shirin fitarwa ne ina jin ko a ingila ne ko a ina kamar kwanan nan na gitta labarin ya gitta na gan shi ba na son da ya faɗa abin da bai tabbata ba cewa ana so a fidda wata doka da za ta bai wa musulmi kariya wanda za ka ga wani lokaci suna sallah a masallaci sai wani ya shigo da acid a cikin roba yana ta fefesa musu ko ya zo da bindiga shir ya kashe mutane adadi mai yawa za a yi dokar da za ta ba wa musulmi kariya a tsare su to kuga wannan shi ma menene ci gaba ne ci gaba ne da haka abubuwan kamar da na ambata sun danganta daga wuri zuwa wuri amma in mutum yana da damar da zai zauna a kullum in ya juya nan muhammadu ne in ya juya nan salimu ne in ya juya nan idrisu ne in ya juya nan abubakar ya fi masa da ya juya nan gawa ne gawa ne gawa ne ko ba haka ba ne yauwa amma kamar da na ambata a duba maslaha a auna kuma wani a irin zaman da yake ko karatu yake ko aiki ka tilasta masa barowa ya dawo bayan kuma yana da wata maslahar da yake haƙaƙawa shi yasa nake faɗar ba wai fatawa ce generally ba nan ana faɗar disadvantages ɗin da za su iya samun ka in ka dage ka zauna baka zauna cikin yan uwanka ba za a fitine ka addini tun kana ganin girman kallon tsiraici har ya zama kaji cewa kamar larura ne haka kawai sai ka ga mutum da tsayuwarsa ga addini sai ka ga ya koma yana gaisawa da mata sai a ce wai duk a can din wai duk haka ake yi in kuma ka ce ba za ka yi ba za a ce maka extremist to shi kuma tsoron a ce masa extremist sai ya saki jiki zai ce when we are in Rome do as the Romans do to shi kenan kaga an halaka an fahimci wannan to ne shi ake gudu duk inda kake ka zama musulmi kuma ka tsare yancinka na musulunci Allah kyauta wasu za ka ji ma suna cewa wato ai akwai can yanzu a turai ma za ka ga kana da yancin da ko a ƙasar musulmin wani yancin babu shi wasu sukan faɗi wannan almuhim ni dai kamar da na ambata ba generalizing zancen nake ba amma ka saurari alkur'ani ka ji mai Allah ke cewa alkur'ani da Allah ya saukar da shi don yi aiki ba iya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har zuwa tashin alkiyama yawa abubuwa biyu su ne manyan maslahohi da wannan aya take magana al'izzatu liddin wasa'atu fi talabin rizki ko ba haka ba to waɗannan abubuwan a auna su duk inda za ka samu izza ta addini za ka samu ‘yancin ka yi addinin ka yadda ka fahimce shi wannan abu ne na alheri ka zauna shi yasa kuma na ƙara da in kana da maslaha da za ka ƙara haƙaƙawa addinin musulunci ta ɓangaren da'awa to shi ma wannan abu ne mai kyau idan kuwa kai ba malami ba ne kai ba wani abu da za ka iya amfanarwa ƙari a kan kawai moriyar tattalin arziki kake kana aikowa 'yan uwanka kuɗi da sauransu ana amfana to kai kula da addininka a can in za ka ci gaba da zama to ka tabbatar da addininka bai samu tawaya ba ran kiyama tambayoyi ne kuma duk akan duk da dai Allah madauki ba zai tambaye ka ba sai akan abin da kake da iko a kansa eh to abin da kake da ikon karka yi wa kanka fatawa cewa wannan kuma baka da iko a kai Allah madauki ya taimaka an dai fahimci me nake nufi yace fa idza hajara idan mutum ya hijira fi sabilillahi تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمته ومراغمته mutum zai samu ikon in mutum ya yi hijira to zai samu ikon tsaye da addinin Allah da jihadi ga abokan gaba da kuma dirmusa hancinsu fa innal murazamata domin abin da ake nufi da wannan murazama din ismun jami'un wani general term ne likulli ma yahsulu bihi ighadatu li'a'da'illah duk abin da zai samu wato cusa haushi da ɓata rai ga makiya addinin Allah to shi ake nufi da murazam an gane samun damar da za ka samu izza kafirai kuma su samu kaskanci to wanda ya hijira zai samu wannan murazam din kuma sai Allah ya siffanta shi yake kasira ba ɗaya biyu uku ba a'a mai yawa eh za a samu ɗaukaka mai yawa haka mai neman ɗaukaka ya yi hijira ya koma inda zai addinin Allah kamar da dai nake ambatawa ɗazu zamanin da muke ciki akwai abubuwa da yawa wani wurin ko da na musulmi ne baka isa kuma ka koma ba akwai ka'idoji da dokoki da visa da sauransu ko yawwa to kowa ya duba halinsa gwargwadon inda yake inda zai iya addini ya tsaya inda ba zai iya addini ba ya nemi inda ya fi wannan damar yin addini Allah ya samu dace sai ce ismun jami'in li kulli ma yahsulu bihi ighadatu li a'da'illahi min qawlin wa fi'lin ko da baki ko da aiki wa kadhalika ma yahsulu lahu sa'atun fi rizqihi kuma abinda zai saman masa arziki ko yalwa a cikin arzikinsa wa qad waqa'a kama akhbara Allah ta'ala kuma ya auku kamar yadda Allah madaukaki ya bada labari wa atabir zalika bis sahabati ka lura da ka ɗauki izina a wannan abun cikin abin da ya faru ga sahabbai ko radiyallahu anhum fa innahum lamma hajaru zaka ga cewa su yayin da suka yi hijira fi sabilillah wa taraku diyarahum wa auladahum wa amwalahum lillah kuma suka bar garuruwan su suka bar gidajensu da ƴaƴansu da dukiyoyinsu kammala bidhalika kamula bidhalika imanuhu imaninsu da haka ya kammala domin da imanin yana da rauni amma da suka hijira me ya faru sai ya samu ƙarfi ya samu kamala wa hasala lahum min al-iman tam wal jihad al-azim wan nasr li dinillah ma kanu bihi a'immatan liman ba'dahu har ya zama cewa abinda suka samu na imani cikakke da jihadi babba da kuma samun nasara ga addinin Allah ya samar musu abinda a sababinsa suka zama su ne shugabanni ma ga duk wanda ya zo a bayansu da ba su yi hijira ba fa da ba a samu wannan abun ba da suka yi hijira suka biyo manzan Allah sallama ya zauna ya ilmantar da su ya nuna musu addini aqida ta karfafa ko mu'amala aka santa sannan kuma yadda za a yi jihadi suka san shi suka fita tare da shi suka ga yadda yake suka ga taimakon da Allah yake masa suka samu tsikewa akan yada addinin Allah shi yasa har ya zama bayan rasuwarsa suka ci gaba da aikin da yake da ba su yi hijira ba fa da ba a samu wannan ba kaga ashe yin hijira ya samu mursu izza kuma sannan sun zama masu kuɗi a duniya din ba yawwa wanda ya baro dukiyarsa aka kwace aka hana shi ɗaukar ta hijira da ita a makka da ya zo ba a daɗe ba kawai sai gashi ya samu dukiya mai yawa har yana fidda zakka har shi yake a kintsa wato yaƙi in za a fita jihadi wannan arziki ne ko ba arziki ba kaga kenan wajada muragaman kasiran wa huwa al-izzatu wa tamkinu wa ighazatu li a'da'i llahi idafatan ila as-sa'a wa hiya as-sa'atu fi rizqi bisababi al-ghanaim allati tatawala fainatin ba'da ukhra Allah samu dace haka abubuwan da suka samu yau a samu ganima gobe a samu ganima jibi a samu ganima ga kuma izza sun same ta to wannan kun ga an samu muragaman kasira wa sa'a saboda me hajaru lillahi fi sabilillah da haka wa man yuhajir shi ma wannan in ka dauke shi a matsayin sharadi da mashruti to zaka ga alkawari ne na Allah a cikin wannan kun gane ku kalli ayar a matsayin ta na alkawari daga Allah saboda sharadi ne da mashruti da jawabinsa wa man yuhajir fi sabilillahi sai aka ce me yajid shi yasa zama majzumi yawa wa man yuhajir في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعة إنما أطوفني أكم مراغما يوما ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله sannan za mu zo kan wannan kun fahimci me nake nufi yawwa ina ne sai ce wa atabir zalika dubin yana yace ma kanu bihi a immatan liman ba'dahum wa kadhalika hasala lahum mimma yatarattabu ala zalika min al-futuhat wal ghanaim sannan kuma abin da ya faru gare su abubuwan da suka biyo bayan wannan na futuhat cin nasara a filin yaƙi wal ghanaim da ganima daban-daban ma kanu bihi aghnan nas da haka suka zama su ne mafi wadatar mutane har a masallaci za a zo da gwalagwalai fa gwal mai tsada saboda an je an yi yaƙi da kafirai an samo ganima irin gwalagwalan da suke cikin taskar kisra haka aka ɗebo su haka za ga a zube su a masallaci su ba su ma damu da shi ba su sai takwabinsu shi ɗan abin da aka samu na khubz a haura ƙumi amma ga sun fi ƙarfin duniya saboda mai aƙidar da suka ɗauka Allah samu dace yace sun wa hakaza haka nan kullu man fa'ala fi'lahu duk wanda ya aikata aiki irin nasu hasala lahu ma hasala lahum ila yawmil qiyamati to zai abin da ya samu gare su shi ma zai same shi wannan abun kuwa bai tsaya kan wasu mutane ba a'a ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alqiyama thumma qala sannan Allah madauke ce ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أي قاصدا ربه ورضاه ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرا لدين الله wanda ya fita yi hijira ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah mai ma'anan hijira zuwa ga Allah yana nufin Allah yana neman yardar Allah an gane wa mahabbatan li rasulihi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fita dan san manzon Allah an gane yawwa domin manzan Allah sallama a wajibi ne a so shi kuma wajibi a je a taimaka masa yayin da yake da rai yayin da ba shi da rai kuwa a taimakawa addinin da ya zo ya yada shi ne addinin musulunci amma duk abin da za ka yi ka yi shi talaban li ridar rabbi tabaraka wata'ala neman yardar ubangiji don haka lillahi nan talaban li ridallah wa rasulihi da aka yi atsafi a kai ta ɓangaren mahabba ne da taimakon addininsa ba shi ne ake neman yardarsa ba bayan rasuwarsa musamman ko da ma da rasuwar tasa wanda ake neman yardarsa shi ne wa Allah maɗaukaki an fahimci abu manzan Allah fa sallallahu wajibi a so shi wajibi a taimaka masa a zama tare da shi a lokacin da yake da rai lokacin da ba rai kuwa to duk abin da za ka yi sai dai ka yi shi mai lillahi faqat ko da kuma raf'i dinillahi wa dini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai neman yarda da ba da lada na waye na Allah ne shine ma'ana manzon Allah ku sallallahu alaihi wajibi a so shi a so addininsa la li ghairi dhalika min al-maqasid kada ya zama kayi hijiran nan domin wata manufa daga cikin manufofi daban-daban thumma yudrikuhu al-maut to wanda ya fito daga gidansa yana nufin hijira sai mutuwa ta riske shi bi qatlin aw ghairihi aka kashe shi ko kuma ta wata hanyar daban ba kisa ba ya faɗi daga doki ya faɗo daga raƙumi ya yi dai hatsari rasuwa dai ta zo masa to faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata ga Allah faqad hasala lahu ajrul muhajiri ya samu ladan mai hijira alladhi adraka maqsudahu bi damanillahi ta'ala wanda ya samu biyan bukatarsa da amincewar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma garanti daga gare shi wa zalika li annahu nawa wa jazam domin kuwa ya riga yayi niyya kuma yayi jazam ba kokonto a niyyar tasa wa hasala min ibtida'un wa shuru'un fil amal an samu fara aikin kuma ya kutsa ya shiga aikin ya fara ya ma fito daga gidansa ya yi sallama da wanda zai sallama da shi in kuma sulalewa ya ya sulalo domin ya tsare da imaninsa da rayuwarsa ya dai fito ya fara aikin famin rahmatillahi bihi daga cikin rahmar Allah dangane da shi wa bi amsalihi da makamantansa an a'tahum to sai Allah ya ba su ajrahum kamilan wannan rahamar Allah ce shi yasa ya ba su ladan su cikakke walau lam yukmilu al'amala duk da su ba su gama aikin nasu ba wannan rahama sai Allah eh kai niyyar aiki baka karasa ba a baka ladan saboda isa da sarauta da mallaka da cewa komai nasa ne ba mai ce masa a'a ko yawwa kuma sannan kai din baka kai yadda za a yi maka rowa ba kuma sannan kayi kaɗan ka ce ɗan abin da kai bai isa a baka lada ba a'a dama can ladan da yake barwa rahamarsa ce naka kayi ɗan kaɗan ɗin nan zai baka ladan ninkin ba ninkin ba ninkin fiye da inda kake tsammani saboda akwai abin kuma akwai rahama wallahi duk wanda bai shirya da Allah ba bai kyauta ba ni kuna gane mai yadda nake hango ma'anonin sai ga kamar ba duka kuke hango wannan abubuwa wallahi Allah lamarinsa daɗi ne da shi wallahi in baka gane fa qur'ani wallahi an cuce ka kawai an gama da kai in dai Allah wannan zancen na Allah ba ka gane shi abun a zo a maka jaje ne wallahi ku je makaranta jama'a ku fahimci ni'imar da muke ciki mu musulmi da rahamar Allah da wannan maganar a ce da mu ake kuma har kiyama tana nan ga duk wanda yace la ilaha illallah Allah ka ba mu rabo a cikin wannan rahama taka famir yawa mun yi wannan ko yace walau lam yukmilul amal wa ghafara lahum ma hasala minhum min taqsir sannan kuma ya gafarta musu abin da ya faru gare su na takaitawa da tawaya da gazawa da kasa iya kammala abin da suka ɗauki nauyin za su yi fil hijrati wa gairiha ko a hijira ko ba a hijira ba shi yasa kullum ka kyautata niyyarka in ka kyautata niyya ko baka samu yin aiki ba ladan ka yana nan kuma sai ran da za a baka ladan ranar murnar za ta fi yawa musamman in ka zo ga tarin zunubai ga tarin zunubai sai kuma a ce ai akwai wata rana ko kayan niyyar abu kaza baka karasa ba to ga ladan sai wannan ladan sai ya zo gaba ɗaya sai dirmishe zunuban nan naka gaba ɗaya sai a ce to je ka aljanna dan Allah me kai wannan daɗi to in baka yi bafa in baka kyautata niyyar bafa in kai dan ka burge duk ba za ka samu wannan ba sai kai don Allah Allah ya taimake mu yace wali hadha khatama hadhihi al-ayata بهذين الاسمين الكريمين don haka don wannan neman Allah maɗaukaki ya kammala wannan aya ya cika ta ya rufe ta da waɗannan sunaye guda biyu karimai masu karimci wa kana Allahu ghafuran rahima ka zo da tarin zunubai kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka tara ka tara duk gashi a rubuce babu ɗaya da aka zalunce ka kai ka zalunci kanka kai ka buya kai kaza Allah kuma ya sani ba a tona ma asiri ba mutuncinka ya zube sai aka bar shi sai ran kiyama kawai Allah maɗaukaki kuma sai ce coje ka an yafe waye zai maka wannan irin abu duk yadda mutum yake son ka a duniya ba zai wannan ba sai kaga yana neman wani abu in return daga wurinka ko ba haka ba wanda zai maka wannan ya ga sirrinka mutuncinka ya zube a idansa duk duniya ba wanda ya sani sai shi kuma ya ɓoye ya ƙi gaya wa kowa kuma inda a ce shi kai wa laifin ya zo ce to je ka an yafe sai ya ji a zuciyarsa yana da wata falala a kanka ko ba haka bane kila ma ya maka gori ina ce nan da aka zo kaza da kaza da kaza ba dan ni ba da ba ai ma kaza Allah ko baya wannan Allah zai rufa maka ya rufa maka a kun san dai hadisin sun ya ba'u alaihi kanafahu sannan sai Allah ya lullube mutum da inuwarsa shine kanaf ran da za a yi mutum hisabi mai sauƙi sai Allah maɗauki ya lullube mutum sauran bayi ba su san me ake yi ba a cikin wannan inuwar daga kai sai ubangiji sai ce kai ne ka ɓuya rana kaza da kaza da kai da wane ko da kai da wance kuka yi kaza kuka yi kaza kuka yi kaza kai ne ce ya Allah ni ne kai ne kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza duk sai ce ya Allah ni ne sai ce to na ɓoye maka su a duniya duk duniya har ka mutu ba wanda ya sani kakaf ka bar duniya gaba ɗaya ba a san wannan kai ga yadda ake ganin ka ashe a ɓoye kuma ga yadda kake din na suturta ma to a yau ma an suturta maka sai a ce je ka babu wanda ya san me suka tattauna ba wanda ya san me aka ce masa kawai sai ku ganshi ya wuce sai ya shiga aljanna kila kuma a duniya kun san shi mutumin banza ne yana kaza yana kaza yana kaza amma a zuciyarsa akwai san Allah da manzon Allah akwai ayyukan kirki ya yi kaza nan ya taimaka wannan ya yi waye ya yi waye sannan kuma farillansa a cike suke yawwa a kula da wannan e farillai da Allah ya wajabta masa a cike to kawai sai ga Allah madaukaki ya yi masa sauki domin shi yin saukin da rahamar ba wani abu ne mai wahala a gunsa ba kuma ba wani abu ne da zai ma gorinsa ba in yi ma gori ma tazkiri ne shi ya halatta ya gori ya tuna maka cewa ka tuna da kai kaza ne da kai kaza ne da kai kaza ne sai akai ma kaza saboda shi shine mai mallaka ta hakika dan adam ko saboda mallakarsa temporary ce ba ta hakika ba ce shi yasa ba a bashi izinin ya rika yiwa wanda yayi wa baiwa gori ba Allah ya samu dace ina ne yace yaghfiru lil mu'minin maqtarafuhu min al khati'ati zai gafarta wa mu'minai abinda suka aikata suka hawaiwaye suka hauhawe shi shine iqtarafa abinda suka hauhawa suka aikata min al-khati'ati na miyagun ayyuka khususan at-ta'ibin al-munibi musamman masu tuba wanda suke tuba in sun yi suna tana akwai ubangiji kuma su koma zuwa gare shi ya dan uwa ko kana zunubi to ka rika tsakaita tuba a tsakani yayin da kai ka tuna cewa Allah baya so kuma ka waiwaya ka tuna cewa ya san kayi kuma zai iya bankaɗawa a duniya kowa ya sani bai maka haka ba to a duniyar ka ji kunyarsa ka ce ya Allah na san ka ganni ya Allah ka yafe mini yin wannan kawai Allah sai ya zama maka sababin duk na baya Allah ya yafe maka su in ka sake wani iya shi za a rubuta gobe kiyama shi kadai za ka gani zaka in ba ka yin tuba ka tara baka tuba ba ka tara baka tuba ba ko kana ganin ma kai in an maka ma nasiha ka rika wani izgili yanci na ne waye sai hana ni kaza da kaza kwaf daya sai Allah ya karɓi ranka baka samu damar ka waiwaye shi din nan to a nan gurin akwai matsala sai yadda Allah ya da kai a ji tsoro dan Allah yan uwa yadda muke yawan laifuffukan nan mu riƙa waiwayar ubangiji daga lokaci zuwa lokaci don ba mu san lokacin da allah maɗaukaki zai ɗauke rayukanmu daga wannan duniya ba a waiwaya a tuna cewa yana nan bilmirsad yana nan a mafaka ya sani ya san me kake ya san niyyar to in ka waiwaya ka koma ba kuma dan gafala ba ne ko kuma kai masa wayo in ka ce ka tuban ya ce je ka an yafe sai ka sake in kana da niyyar komawa a zuciyarka to ba tuba kai ba kun gane wannan gu yau da Allah a dau wannan darasin in lokacin da zaka ce ya Allah na tuba can a ƙasa kuma so kake ka ce bari in tuban yanzu saboda nan gaba in na dawo an goge wannan to gaskiya ba haka bane saboda baka tuban ba tuban da ake so shine na gaske cewa ya Allah na zub da hawaye daga yau ba zan ƙara wannan abu ba ya Allah har ka fara zan yi ba zan sake ba Allah ya san daga sai kake sai ga an kankare duka na shekara arba'in da kai baka kyauta ba hamsin da kai baka kyauta ba sittin baka kyauta ba dare ɗaya sai Allah kintsa ka sai ka ga ka koma kana aikin kirki in kai tuntuɓe ka sake maimaitawa ka ɗana wancan abun to in mutuwa ta zo maka iya wannan zaka gani waɗancan an shafe in Allah ya karɓa akwai alheri ko ba alheri ba karmi ba da haka da Allah a rika waiwayawa ana tuba in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baya laifi yana fadar cewa a rana yana tuba yana istighfari kimanin sau ɗari shi da baya laifin kuma an ce in yayi ma an yafe kuma baya yi to ballantana mu da kullum mun ɓoye mun yi mun aikata mun sake ya Allah ka gafarta mana Allah ka lullube mana Allah kada ka tona mana asiri a duniya Allah kada ka tona mana asiri a lahira abinda ka sani dangane da mu Allah ka ci gaba da lullube shi kuma Allah ka yafe mana shi ka shigar da mu rahamarka da aljanna yace khususan at-ta'ibin al-munibin ila rabbihim sannan yace rahiman bi jami'il khalqi Allah mai jin kai ne ga dukkan halitta rahmatan awjadatuhum wa afatuhum rahama wadda ta samar da su kuma ta tsare su wa razaqatuhum kuma ta ba su arziki min almali wal banina dukiya da ya'ya wal quwwati da karfi sai ga mutum yana alfahari da karfin jikinsa da lafiyarsa alhali ba shi yawa kansa ko ba shi waye masa Allah wa ghairi zalika da makamancin wannan rahiman bil mu'minin kuma shi mai jin kai ne ga mu'minai haifu waffaqahum lil iman ba su suka yi wa kansu dabara ba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum ai fahadakum haka kuke a cikin bata da haka shiriyar Allah baiwa ce daga gare shi tawfiki ne waffaqahum lil iman wa allamahum min al ilmi ma yahsulu bihi al iqan sannan ya ba su irin ilmin da zai haifar musu su samu yaqini domin gwargwadon iliminka gwargwadon yaqininka wallahi in kai jahili ne da wahala ka samu yaqini kun yadda jahili baya samun yaƙini liƙaunin yuƙinun ɗin nan in jahili ne kai ba za ka yi idrakin haƙiƙanin maganar Allah har ka fahimce ta har ya zama cewa ka riske ta ba ka da kokonto a kai ba shi yasa duk mutumin da yake kokonton maganar Allah jahilcinsa ba kaɗan ba ne Allah kyauta kada lokaci ya ƙare ya ce wa yassara lahum asbabas sa'adati wal falahi wa ma bihi yudrikuna ghayatal arbahi yawa sannan Allah ya sauƙaƙe musu sabubban cin nasara da sa'ada da farin ciki da cin nasara wa ma bihi yudrikuna ghayatal arbahi da kuma abinda a saboda shi za su samu matukar cin riba wa sayarauna min rahmatihi wa karamihi kuma za su ga rahamarsa da karamcinsa ma la ainur ra'at za su ga irin abin da babu idan da ya taba gani ko na tsallake wani abu yawa wa sayarawna min rahmatihi wa karamihi ma la ainur ra'at abinda za su gani na rahamarsa da karimcinsa shine a aljanna za su ga abinda la ainur ra'at babu wani ido da ya taba gani aljanna daɗinta falalarta abinda Allah ya tattala a cikinta babu wani ido da ya taɓa ganin su duk inda za ka yi tunani to ba aljanna ka gani ba daɗinta ya wuce wannan wala udhunun sami'at babu wani kunne da ya taɓa jin labarin wannan abin sai dai sama sama dan abin da ka ji a qur'ani an dan gutsuro mana akwai kaza akwai kaza akwai kaza wani abin da baka iya suranta yadda yake wala khatara ala qalbi bashar bai taɓa kuma ɗarsuwa a zuciyar wani bawa ba dan adam fa nas'alullaha alla yahrimana khairahu bi sharri ma indana muna roƙon Allah kada ya haramta mana kada ya hana mu alherin sa a saboda sharrin da ke tare da mu ya Allah muna roƙon ka rahamarka Allah ka kyautata mana lamarin mu Allah ka ji kan iyayen mu da suka gabata Allah ka gyara mana ayyukan mu ka taimake mu akan mu tuba mu koma zuwa gare ka Allah samu dace jiya a cikin bayanin da nake da gaggawa muna magana akan hanyoyi na hiyal na yaudara ko muke magana hanyoyin kasuwanci marasa kyau da kofofin riba zan ce bet niger sai na ce bitcoin yawa bitcoin daban bet niger zancen cacan nan da ta yadu a tsakanin samari ita nake so in faɗakar insha Allah wata ran za mu tambihi a kanta an ban labari ta yadu a cikin mutane ana yawan yi yawa shi wancan bitcoin ko harka ce ta kasuwanci da ta shafi a wannan mai ake cewa abin nan cryptocurrency da sauransu wannan malaman zamani yanzu suna ta tattaunawa a kai ba abuhum a jazuhu ba abuhum a lam yujizuhu yawwa wannan gwargwadon yadda malamai suka ambata akan wannan amma wannan zancen da nake jiya akan caca wadda ake cewa bet niger na ji an cewa jiya ina magana har wani ya ce to an zo gun ba inda aka zo ra'ayina ne nake faɗa kuma wani kuskuren faɗa amma haƙiƙanin zancen shine ina so in faɗakar ne akan cacar bet niger ba bitcoin ba shi wancan bit coin ne ko wannan kuma bet na daga betting kalmar turanci ta bet harkar caca wannan ya sa wannan ya sa wannan ya cire Allah ya tsare mu Allah biya muna bukatun mu na alheri wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk